أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah za mu ci gaba da karatun wanda littafi na iziya kamar yadda Allah ba mu iko muka faro kuma muna nan a a za mu tashi ne a faslun salatul jama'atu sunnatun mu'akkadatun wannan shine darasi na 23 in Allah da Allah ka mana agaji Allahumma allimna sawaba jannibna al-aqta faslun wannan fasali kuma zai rabe mana salatul jama'a sunna mu'akkada sallah salatul jama'a sallan jami'i da mutane za su tattaru su yi guda biyar suna ce mu akada amma dai gaskiya mafi karfi sallan jami'i wajibi ne wa kumu lillahi qanitina to dalilin qanitin din nan malamai suka ce wajibi ne a yi sallan jami'i yawwa to su masu fikiyo sun ce suna mu akada amma dai nassosa abin da suka fi tabbatarwa wajibi ne saboda kuma wancan hadisin da mazu sallallahu alaihi wasallam ya ce yakan yi niyyar lokacin sallah na yi yakan yi himmantu da ya ce a tada sallah wato ya sanya wani wani sahabi ya jagoranci sallah ya wakilce shi kenan shi kuma ya rinka bi gidajen mutanen da ba sa zuwan sallah shi da wasu sahabai da bakin wuta a kona gidajensu da su ake ciki to sallan jam'i dai wajibi ne ka zo jam'i inda kai ɗa namiji ne balagagge ko mai iko a ga hadisin abdullahi bin umar maktum ya zo ya nemi uzuri kamar manzo sallallahu alaihi ya bashi dama ya kama hanya zai tafi san sai annabi kira shi ya ce kana jin kiran sallah ya ce eh ya ce to ka halarce ta saboda haka wajibi ne sallan jam'i to Allah shine mafi sani to malam ya ce sallan jam'i suna ce mu akada suna ce mai karfi ولا يحصل فضلها إلا بإدراك ركعة ولا يحصل فضلها فللن تبي ساموا إلا بإدراك ركعة سيد إند أكرزكي ركعة قدا wato ma'ana ba ka samu falalan jam'i na sallan jam'i ɗin har sai ka samu aƙalla raka'a ɗaya idan ko baka sami haka ba to na nuna cewa baka samu falalan jam'i ba amma dai saboda hadisan da ke nuna duk lokacin da kai idan mutum ya fito ya zo riske an riga an yi jam'i alhanin ya nufin to masallaci ne da nufin sallar to an Allah da Allah zai iya bashi ladan amma dai ba za a ce ya samu jam'i ba bai idraki raka'atin bi sajadataini to ana ana riskan falalan sallar ne a inda aka samu raka'a daya da kuma sajadu guda biyu faman adrakaha laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin duk wanda ya samu ya samu yayi sallan jami'i to ba shi da dama kuma ya ce zai sake maimaita ta a cikin wani jam'i ukura daban kuma ka zo na masallacin ka samu sallan azhar wai kuma ka ce wai ka je wucewa a masallaci kuma kaga suna sallan azhar wai zaka sake maimaitawa a'a ba a yin jam'i guda biyu in kai guda daya لقد خرجت من أهدة التكليف من أهدة التكليف wannan taklifin da aka yi mana na yin sallah din da zaran ka samu kayi a wani masallaci kayi jam'i tare da limami ratibi to in Allah da ba kuma bukatan ka sake ta wal jama'atu thunani fasa'ida sannan kuma jama'an tana kulluwa ne da mutane guda biyu fasa'ida da abin da ya doro akan haka wa man salla wahdahu duk wanda ya salla shi kadai awalam yudrik ma'al imami raka'atan kamilatan ko bai samu cikakkiyar raka'a tare da liman ba kamar idan mutum ya zo sai ya ci da liman ya dago daga ruku'u ai kaga raka'a ta riga ta kubji an gama sallah ko kuma ya same shi yana sajida ko dagowa daga sajida ko ya same shi na tahiya fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin to yana da dama ya maimaita wacannan sallah da ya yi a cikin sallan a cikin jam'i idan ya wani jam'i idan ya ga ana yi kenan sallan da ya yi zai zama shi kamar nafila kenan sai mai da ita nafila wa anna ma wahidin ma na'am na'am shukran aw ma'a wahidin ma'muman nawiyan bidhalika at-tafwid in kanat tilka salatu ghayr al-maghrib Allah mun yi karatun nan fa don kasan da muka zo nan gudanar masu irin sa ne ne wasu tambayoyi mun yi karatun na insha Allah ta'ala na? eh mun yi an yi ruwa to au ma'a wahidin haka ne ko? to fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin to yana da dama da ya maimaita wacannan sallar da ya yi shi kadai a cikin jama'a ya zo ya samu wasu jama'a tawaga suna yin jam'i na sallan la'asar da bai riska ba to shikenan yana da sai shi da to yana da dama ya bi su sallan ya zanto yanzu wannan shine zai zama shi jam'i wanda ko yayi a baya ya sai ya zama shi nafila au ma'a wahidin ko kuma ya sami a wani ma'amuman mamu na wuyan bizalika tafwid yana mai niyyar ko niyya a cikin zuciyarsa cewa ita wacan nan ya fawwala ta zuwa ga maɗaukin sarki Allah subhanahu wata'ala tare da niyyar cewa yanzu to in ka na tilka salatu garil magrib idan ta kasance wacannin sallah ba ita ce ba ta magariba ba ce wato ma'ana idan mutum ya zo ya yi sallah a zai sallah sai ya samu mutum ɗaya a matsayin mamu to shi kenan kaga za su haɗu su yi sallah su nawa za su haɗu su biyu su yi sallah su biyu ko kuma lokacin da ya shiga cikin sallan yana yi shi kadai can sai ga wani ya zo masa ya haɗu tare da shi to kaga yanzu a nan me zai yi a yanzu a nan guraren zai ci gaba ne a matsayin shi ne limami kun fahimci wannan ko to amma a tafwid nan menene yake so ya gaya mana a tafwid na'am
idan zai je ya sake wancan da zai misali can ya ji ya samu yanzu wanne ne a ciki farilla wanne ne wace ce cike farilla ce ce nafila sai ya falwata al'amari zuwa yawwa watan ko ubangiji ya ɗauki wancan ko ya ɗauki wannan Abu- yawwa zan mishi farilla ba eh to yayi insha Allah ta'ala barakallahu fikum masha Allah kaga al'amarin dini yana hannun Allah ne yawwa wa kadhalika al-isha'u ba'da witrin sahihin haka nan ita masallin isha'i bayan yayi a wutiri ingantacce wa man uqimat alaihi tilka salatu wanda aka tsaida masa wacannan sallar wata aka tsaida wacannan sallar din wa huwa fil masjid alhanin yana cikin masallaci fa innahu la yabda'u bi tilka sala to ba zai fara da wacannan sallah ba wala gairiha ko makamacinta ko watanta ba fardan aw naflan shin nafalla ce ko ko nafila to anan kuma akwai maganganu guda biyu daga cikin waɗannan maganganu mutum ne ya zo ya fara sallah ɗaukan shi cewa an riga an yi jami'i an tafi ai an kammala an tafi shi kenan sai ya zo yana sallah ko ya kabbara wannan sallan yana yi ya fara yi shi kenan sai ga shi kuma ashe ba a yi jami'i ba sai galiman ya shigo an yi ah, ya akata da sallah za a ci gaba to yannan wannan mai yaya zai yanzu yaya zai yanzu na'am ta yi shi kaɗai ya yi sallah tun da shi kaɗai ya yi sallah ne kuma wannan tun da shi kaɗai ga wannan ko dai tun da sallah ne ko da da ba a cikin masallacin wani wani da manzo Allah sallah ya gani da ake sallah ya yana yin yi ce da me yasa ce ana da ranar sallah Eh, ce to yanzu in kai sallah da za ka gama na sallah sai ka haka sosai sosai kuwa domin falallan jama'a ta fi na mutum da sosai kuwa barakallahu fikum faslun shurutul imamati tis'atun sharuɗin limanci guda tara ne al'awali na farko a taharatu tsarki in za ka yi liman- limanci to wajibi ne ya zama kana da tsarki fala tasihu imamatu man salla muhdithan duk wanda ya salla da hadisi to sallarsa bata inganta ba muta'ammidan da gangar amma kaga kenan idan ba muta'ammidan bane to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha inna Allah tajawaza li an ummati al khata wan nisyanu mastukrihu alayhi athani nabiyu Allah ya kuna ma'muman sannan kuma wanda zai limanci kada ya zama mamu a'a ya zama shine limami mai jagorancin sallah famanik tadabi masbukin a mazhabata malikiya duk wanda yayi koyi da wanda aka riganye shi da wasu rakawai au bi ma'mumin ko kuma yayi koyi da mamu zannahu imaman sai ya zace shi sai ya dauka cewa limami ne na kansa yake sallan to batar salatu sallansa ta lalace a mazhabata malikiya ba saboda haka idan mutum ya zama masbuki idan ka zo ba za ka bi sallah ba sai dai ka a duba idan akwai wani kila wanda bai sallan ba sai ku yi sallan ku yi jam'i din al-thalith na uku al-islamu shine musulunci idan ka zo kai koyi da wani limami sai daga baya ko bayan an sallame yana ji yawa sai ga shi ba musulmi ba ne kai ka san shi su ko su sun ɗauka ga tun da ya shiga musulunci kila musulmi ne to sallah ta lalace sharaɗi ne liman ɗin da zai sallah ya zama ah, ya zama musulmi arrabi'u na hudu azzukuratu mazantaka wajibi ne liman ɗin da zai limanci ya zama namiji fala tasihhu imamatul mar'ati mutlakan limancin mata kai tsaye kawai bashi a bashi ba- bashi ingantuwa to menene amfanin mutlakan kalmar da mutlakan da ya kawo madalla ga maza ne ta yi sallan nan ta jagoranci sallan nan ko ko mata ne ko ko a'a gauraye gauraye ne na maza da mata sallah dai ba ta yi ba alhamisu na biyar albulugu sharaɗi ne limamin da zai sallah zanto baligi ne fala tasihu imamatu ghairil baligi limancin wanda ke ba baligi ba bata ingantuwa fil fardi amma a wajen sallan farilla kawai illa li mithlihi sai dai daga wanda ke ba balagagge ba irinsa as-sadisu na shida al-aqlu hankali fala tasihu imamatul majnuni limancin mahaukaci baya inganta to kila kai sai ka tsaya kana tunani aya za a iya ci mahaukaci ya limanci kuma a guri eh mana a wani guri ko kuma inda yake a gida mahaukaci ne an san shi to kuma sai Allah ya sa ya tafi wata ka- wata gari wani gari ko wata ƙasa ko makamancin wannan sai ubangiji Allah ya dan damu shi da hankali dan daidai gurgudu ko da ke wani ma mahaukacin ma ba za ka taɓa ɗauka mahaukaci ba ne sai kai ta himar- hidima da shi da sauransu baka san mahaukaci ba ne an ce waɗansu 'yan damfara sun je siyan motoci za su je wajen siyan motoci sai suka sai suka kamo wani mahaukaci suka yi mushi wanka suka yi gyara shi fes-fes bayan sun mushi wanka sun gyara shi fes-fes suka tafi da shi wannan guri bayan sun caɓa mushi ado gajaka da makamancin wannan wanda ke bi- kuma mutum ne wanda ke bai cika san magana ba komi aka ce sai dai ce in haka ne in haka ne shikenan da suka je suka zauna a guri sai suka ba shi gurin sai da motin suka ba shi mu suka ba shi suka zo da rake suka ba shi ya ta sha aka fazo da masu aka kira masu sai da motoci aka zaɓi mota mai tsadin gaske aka yi ciniki da maka da sauransu bayan an kammala ciniki shi dai komai suka yi yan damfarar da suka tattauna da su suka yanke sai su faɗa mai su ce alhaji ka ji abin da ake ciko ce in haka aka yi haka aka yi shi kenan to bayan sun kammala sai suka ce masu mota to ku- da- eh, yanzu muna son ku bamu motar mu dan zaga mu je mu jiyo ga alhaji nan ga kudin na a jaka shi zai ba ku kudin amma sai fa mun ji lafiyar mota haka dai alhaji ya ce eh, haka haka yi yana ta shan ragiya mai shi kai ka ce lafiyayyen mutum ne to karke dai da suka dafa mota sai suka gaba abu su aka bar alhaji a cikin makarfi komi suka ce mishi masu sai da mota ina kai masu kai babban ba mu gane ba har yanzu waɗannan suka ce za su yi testin suka- ba su dawo ba ya ake ciki sai ce in haka aka yi na haka aka yi komi suka ce mishi masu sai da mota ya ce haka aka yi to karke sai su gane ashe an dambare su ne kawai Allah shi kyauta to kaga shi wannan in ka gan shi za ka ɗauka lafi- lafiyayye ne ba shi da matsala na ka ce mini malam
kamar nake ake cewa ɗaya daga cikin wa'innan ba su na'am a cikinsu akwai wanda aka ce a ce ya kai shekaru shekaru sosai yana musulmi sallah Na'am.
ya shiga musulunci ya koyi ababe na addini amma kuma eh eh wai haka ne wajen ya bata musu sallah sosai sosai kwa wasu ba suna ce akwai wanda haka ya ya ya- ya faru kwa can su bada su tamu Mhm.
wasu suna da ilimi eh can wani su janyo zuwa kafinci da sauransu haka suka rinsu haka suka dinga yi lallai kwa Allah shi kyauta Allah shi mana agaji shi yasa irin waɗannan sharuɗa da akan sa da dokoki ba wai an sa su ne da molanka ba a'a dole sai an tabbatar da wane ne zai shugabanci ballantana ma inda za a fuskanci ubangiji Allah madaukin sarki Allah ka samu dace fala tasihu imamatul majnuni limancin mahaukaci bai bai ingantuwa wala sakaran hakanan kuma wanda yake cikin maye na ji imamu kurtubi ne ya kawo ko wanda ka cikin mashaya giya bayan ya ji ya shawo giyan sai ya zo ya fitar da al'auran sai yana- yana tsallabe tsayi wai kuma sai ya daga al'auran sama sai ya ce Allahumma ja'alni minat tawabina sai ya saukar da ita wa minal mutatahhirina shi kuma haka irin kai asabi'u al-hurriyatu na bakwai shine al-hurriyatu liman ya zama ɗa ba bawa ba wahiyar sharɗin fil juma'ati wannan ma na kasancewar limami ɗa cikakke sharaɗi ne wajen sallan juma'a watan ga limamin da zai sallaci juma'a athamir na takwas assalamatu min alfiski kubutuwa daga fasikanci bil jarihati da gabubba watan ana son duk wanda zai yi limanci to ya zama ingantaccen mutum ne ba wanda yake mabarnaci ko kuma wanda yake aikata sabo da wata gaba tashi ba ba mashayin giya ba ne ba mazanaci ba ne ba maluwaɗi ba ne ba ɗan daudu ba ne fala tasihu imamatu zani limancin a mazanaci ba ta ingantuwa wa sharibul khamri da kuma mashayin giya to dama dama ma ai shi azzani yana cikin hayyacinsa ko ka gani to wannan dai mazhaba ce ta ta ce limancin shi baya ingantuwa amma in yana cikin hankalinsa kuma yana da ilimi me- menene zai karya limancinsa amma shi kaga sharibul khamri ai wannan a kad khumirat aqluhu kaga ai ba zai yi ma ya limancin ba a tasi'u na tala alkudartu alal arkani ikon aikata kowane rukuni daga cikin rukunai ashe limanci ba shi ingantuwa ga wanda bai iya yin ruku'u cikakken ruku'u ya lankwasa bayan sai ruku'u fala tasihu imamatul ajizi anil ruku'i duk wanda yake yana gazawa ga barin cika ruku'u to limancinsa ba ta cika matsalan bisa ga misali illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan anhu haka ne ko sai dai inda ya zama inda ya zanto mamu ne wanda yake gazawa gabanin cika sarku'u din to kaga idan mamuni wanda yake bai iya cika sarku'u sosai saboda wata lalura to wannan insha Allah subhanahu wataala mafhumun anhu shari'a ta rangwanta masa kuma kaga yana bayan liman ne sai ya zama hukuncin attabi'u tabi'un wa kadhalika al-ajizu an ahkamis salati hakanan kuma wanda yake mai gazawa ga barin cikasa wasu kunce-kunce na sallah wala tasihu imamatuhu alaikum sallallahu limancin sa bata ingantuwa illa mi mithlihi sai ga kwatankwacin sai da kwatankwacin sa na'am wannan sai nuni a kan cewa illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan an cewa shi sai dai zai mamanci su ma waɗanda ba su yin wannan ruku
wanda ka ce mene zai iya ɗaukar su dai zai mamanci waɗanda su ma ba su iya cika ruku
illa an yakuna al-ma'mumu aidan ajizan anhu sai dai inda mamu ya kasance ajizi ga barin cikasa shi ruku'u ya zanto zai limanci irinsa ta ai- ta ai gashi nan ma a gaba wa kadhalika al-ajizu an ahkami salati fala tasihu imamatuhu illa min limithlihi to kagan kagan yazo ko barakallahu fikum wa kadhalika al-ajizu haka nan mai gazawa an ahkami salati gabarin aikata waɗansu rukunai na sallah fala tasihu imamatuhu limancinsa ba shi ingantuwa illa limithlihi sai gajiye sai dai ga gajiyayyu irin shi misali wanda yake ciwon baya wanda yake mai lalura to mafi kyau shine yayi limanci ga irinsa amma idan akwai lafiyayye to lafiyayyen nan aka fi so shi yayi limanci dukkan jama'a gabaki daya waqtulfa hal tasihu imamatu man lam yumayyiz bayna ad-dadi wadh-dha malamai sun yi ƙari juna ilimi game da ingantuwan limancin wanda bai iya bambancewa tsakankanin harafin dadin da za'un sallarsa ta yi ko ko bata yi ba to bisa ga zance dai mafi karfi shine idan dai har ya san abin da yake faɗi kuma yana da lalura ne a bakinsa misali kuma kamar cewa wannan sallar sun ingantacce a ce insha Allah ta'ala babu abin da ya taɓa ta amma an fi son lafiyayye shi ya yi limanci din wa imamatul lahini da kuma limancin wanda yake a mai yawan aikata kurakurai allahani ma'ana alkhata shin sallansa ta ingantu ko ba ta ingantu ba shi ma dai idan ya yi sallah matukan ba yana ya canja ma'ana ne kwata-kwata ba dindi a hakamu ne na tajwidi bai iya tafkimin ra'un sosai bai iya cika gunna harka biyu bai iya jan madda kamar wajibul muttasil ya kai harka hudu ko makamancin wannan wannan duk ba zai aibi ba zai aibi ba game da sallansu ba amma wanda ya fi shi fali'ummukum akra'ukum likitabillahi to shi ya kamata a sa shi yayi limanci din وتصيغ الصلاة خلف المخالف في الفروع صلاة تنا ingantuwa a bayan wanda yake saba ma furu'a azanniyati a furu'a hukunci hukunci da suke da alaka da galabatu zanni kal maliki khalfa shafi'i kamar misalin wanda ke bin mazhaban malikiya bayan wanda ke bin mazhaban shafi'iya to babu komai idan a sun yi sallah haka ba mamaki allahu alam kada ya zanto kunci a ce yanzu idan ka tashi ka tafi indiya a ce galibin suna bin mazhabin shafi'iyya ne sai ka je ka nemi mai bin malikiya sannan ka bi sallah an kallafa maka an kallafa maka to wannan sauki ne cewa za ka iya yin sallanka a bayan duk wanda ke bin wata mazhaba daga cikin mazhabobin nan guda hudu shahararru in Allah da sallanka ta yi ta cika faslun fasali malam zai rabe mana shurutu sihhati salatul ma'mumi khamsatun sharuddan ingantuwan sallan mamu guda biyar ne idan har wani sharadi idan har sharadin ba su cika ba to kaga sallah ba ta cika ba kenan al-awwal na farko al-iktida'u yin koyi da limami wa huwa an yanwiya annahu ma'mumun bil imami shine zai kudirta a cikin zuciyarsa watan zai daura niyyar cewa shi mamu ne mai bin limami to amma anan idan ka kudirta a cikin zuciyarka kawai ya isa babu wata daura niyya da zaka ce nawaitu iktida'a a nawaitu salatar zuhuri iktida'an bil imami wannan bata wannan musulunci bai san da ita ba mujarradun niyya kawai ya ishe ka wa anna salatahu tabi'atun li salatihi sannan kuma ya kudurta a cikin zuciyarsa cewar sallan shi mai bin liman mamu kenan tana bin liman ne fa in taba'ahu min gairi niyatin domin idan ya bi shi ba tare da daunin ya a cikin zuciyarsa ba batalar salatuhu sannan su ta lalace kuma wannan iya haka take in dai babu niyyar to sallah ta lalace babu ita mun bince wannan ko to dan bayani kada dan karin bayani wa anna salatahu tabi'atul li salatihi anan kuma har yana zamu iya fahimtar duk wani abu da bai shafi rukuni ba da mamu ya kasa yi yaman ko ka dalilin mantuwa bai yi ba to na liman ya dauke mishi a tabi'u tabi'un kamar misali duk wata kabara a babban da kabar harama bai samu yayi ba to wanda liman yayi ta dauke wa mutum kamar misalin ko tasbihi ko kuma makamancin wannan idan ma mu bai samu yayi ba to shikenan babu komai insha Allah ta'ala kamar jisatul istiraha tamam idan ma mu bai yi ba liman yayi wannan babu komai shi ma asani na biyu daga cikin sharuɗan ingancin a sallan mamu ingantuwan sallan mamu wanda ke bin liman Allah ya atamma muftaridun bi mutanaffilin kada mai sallan farilla yayi koyi da mai nafila to wannan a mazhaba kenan amma ya tabbatu a wannan mu'adh bin jabal ne ko yayi tare da mazo sallallahu alaihi wasallam wato in yi sallin isha'i tare da mazo sallallahu alaihi wasallam sai ya koma can ƙauyen su ya je musu sallah babu shakka idan za za a tambaye ka wace sallah ce da yayi ita ce farali a ina jin ko shakka za ka ce sallan da yayi tare da manzo ita ce farali eh wace yayi da mutanensa nafila ce to kaga tun daga hadisi ya tabbatu wannan magana kaga za mu iji shi ne kawai Allah saka musu da alheri sun yi istihadi a thalith na uku an yattahida al-fardani ya zanto farillan guda biyu sun hadu fi zuhuriyatin wajen wata sun yi ittifaki akan duka sallan azahar ne za su yi kai liman sallan azahar za ka yi mamu ma za ka yi sallan azahar ne au gairi ha ko kuma waninta za ka yi sallan la'asar ne shi ma zai sallan la'asar fala yusalla zuhuran don haka mutum ba zai sallan a zahar ba halfa asirin a bayan wanda yake bin sallan la'asar walal aks ko kuma mai sallan la'asar ya bi mai sallan a zahar to amma shi ma dai wannan dai duk malamai sun nuna halastin haka yawwa don za ka iya saba ma limamin ka wajen ninya suna masu kafa hujja da hadisin mu'adh bin jabal arrabi'u na hudu an yattahida fil ada'i sannan kuma su daidaitu wajen yin sallah din wal qada da kuma wato su ittifaki wajen yin sallah din zai zai ada'i ne kai ma za ka yi ada'i kenan ba wanda zai kala'i ba da mai ada'i ba amma shi ma wannan dai idan haka ne shi ma fa ya ingantu wannan zai zai ada'i wannan zai kala'i babu komai insha Allah walƙada da kuma kala'i dukansu ba su samu jam'i ba to sai zan tuga shi yanzu za su yi kala'i lokaci ya fita wannan zai rama sallan al'asar wannan ma zai rama to shi kenan sai su haɗu su fala yi salli zuhuran ƙada'an kalfa man yi sallihi a da'an mamu ba zai yi sallan a zahar ba a bayan wanda zai sallaci wacannin sallah din a matsayin ada'i watan a farkon a cikin lokaci walal aks hakanan kuma wanda zai yi a sallah ya zanto kala'i zai yi to wanda zai ada'i ba zai bi shi ba to amma dai shi ma dai duk wannan dai ijtihadi ne na malamai Allah saka musu da alheri alhamis na biyar almutaba'atu fil ihrami wassalami dole ne ya zanto a sami dacewa tsakanin liman da mamunsa wajen mene kabbarin ihrami ba sai liman ya gama ya yi kabbara ya gama sallah gabaki ɗaya bai yi sallama kai kuma wani lokacin ne za ka yi kabbarin ihrami ba a'a ba zai ba zai yi ba wasalami da kuma sallama duk wanda limaminsa ya sallama shi kuma sai ya shagaltu da wata sallah ya ci gaba da sallah to sallarsa ta lalace sallarsa ta lalace falau a harama da mutum zai daura niyya aw sallama ko ya sallama qabla al-imami gabanin imamin sa ya zama ya zama wal liman kenan aw sawahu ko kuma yayi daidai da liman fihi ma cikin waɗannan ababe guda biyu kun ga banda sauran wani sabuwa da suka shafi sallah kenan to batala salatu sallarsa ta lalace dole kuwa duk wanda ya riga liman kabar harma kaga ya riga malam gaba kenan wajen sallah to ai wannan da yayi da wanda zai yi irin wannan ya riga liman kabarin harama da wanda ba bai yi ba duka tafiyan su ne suke dukan su tafiyan su ne suke domin ai shi dai bai tare da liman tunda ya riga liman gaba wa amma gairu kuma amma kaga wasun su fasabqu fihi gairu mutlin riganyan wani a riganya cikinsa wannan ba zai bata sallah ba da ni da kai dukkan nan muna karkashin mamu liman ɗaya ne sai na riga ka sallama to wannan babu komai gara mu gairu mutalin ba zai ba zai bilal ta sallan ka ba balle tanana ba lakinnahu haramun sai dai riganyan liman wannan haramun ne wal musawatu fihi makruhatun mutum ya zama sa'an liman yana aikata ayyukan sallah tare da liman wannan makaruhi ne shi ma akwai inda in abin ya yi yawa to sallar za ta iya samun matsala Allah shi ne mafi sani insha Allah ta'ala sai mu dakata nan abinda Allah ya ba mu ikon muka daidai Allah ya ba mu ladan san da kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk